بجنوده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan'uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu da iyawu sunna da ke wannan unguwa ta fantani nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan darare masu albarka dararen watan ramadan yau muna yinin juma'a kuma daren juma'a wanda yi daidai da tara ga watan ramadan hijira yau na da shekara 1444 barkanmu da kasancewa domin ci gaba da wannan darasi idan masu nida ba su manta ba muna cikin surtu yunus alaihi salam sura mai namba ta goma a jerin biyar surar alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta hamsin da uku a wannan sura mai albarka yau za mu tashi aya mai namba ta hamsin da hudu a cikin wannan sura mai albarka sun fi yunus alaihi salam shi ne kudin allah ta'ala da yake cewa walau an da kulle nafsin zalamat ma fil ardi lam tadabbe na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون na'am Allah ta'ala yake cewa walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ard da dai a ce kowace rai wacce ta yi zalunci ta zalunci kanta Allah yake ta mallaki abin da yake tamkar duniya ne gaba daya duk wannan duniyar a ce ta ta ce ko matsalar amma ta ji gaban Allah da zalunci to Allah ya ce labtadar bihi ba za ta fashe shi ba ma'ana wanda ya ji gaban Allah da zalunci ko da ya je da kamar cikin duniya nan duka nasa ne ya ce zai bayar amma kada a masa azaba to Allah ba zai gama ba kaga amma duniya akwai abin da za ka yi na higa aljannar da kai ya kawo wa idan mutane sai Allah ta'ala ya mara am ya mai jin kai domin kayi abin da yake so a lokacin da yake so amma duniyar dukkanta a wani goma yake cewa misalahu ma abu lam talawi da duniyar a ce da wata duniyar ma bayan duniyar ka bayan alahira a ce a faishe ka Allah ce ba zai yi ba ulai kalam azabun alimun wa ma lahum min nasirin irin waɗannan mutane suna da azaba mai radadi ko ba su da mataimaki a gun Allah saboda haka duk yadda za ka yi bawa musulmi mai imani ka yi ƙoƙarin zai kewa Allah da imani da tauhidi amma matuƙar ranka ya ja ka kai zalunci to ƙwar'ani yana cewa da a ce duk duniyar nan ta haka ce gaba ɗaya lamta da bihi ba za ta faishe shagun Allah ba wa asarun nadamata su ‘yan wuta suna koyi nadamarsu suna kus-kus-kus suna da dama suna yawai da ya laita ne da ma'atakir fulanin kalila dama na riƙi manzan Allah dama na bi hanyar manzan Allah dama wanda bai zama aboki da ba shi ne asarun da dama suna koyi da wasu da dama su lamma ra'awul azab a lokacin da suka ga azaba ido da ido sun tabbatar wannan muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa sun tabbatar da wannan azaba za su kutsa kai ciki ba su wata makangara ba su da wani gumfakewa wanda za su kuyawa wuta to daidai lokacin kuma za a ga suna tattaunawa suna ta koyi da damu a sarun da damu lamma ra'awul azab a lokacin da azaba ta bayyana gare su a ranar alkiyama a cikin nadama su suna dama dama sun imani bi tarkin imani suna ta magana menene hana su imani menene hana su imani kamar yadda aka ta faru cikin suratu suratul furqan da Allah ta'ala yake cewa wa yawma ya'addu zalimu ala yadihi ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا daga cikin irin maganganun da za su faru a da ‘yan wuta a lahira to Allah domin son mu da yake sai ke faɗa mana tun a duniya wannan maganganu za su yi su matuƙar sun ce gaban Allah ba imani ba tauhidi to Allah ya ce wa yau ma ya abu zalimu a lahiri ranar da azalimi zai ciza ɗan yaɗansa ya ƙuli yana cewa ya laitani ya laitani ta kasu ma'ar rasuli sabila ya kai consa ya shiga hukunta da ma ya ba hanyar manzon Allah ne da ma ya riƙi hanyar manzon Allah ya yi ya waila ta laitani lam attakhiru fulanan qalila ya kai consa ya shiga hukunsa da ma bai rikiwa ne ya zama abokinsa ba gashi nan laƙad adallani an zikiri ya batar da ni game da bin gaskiya ba an ilja'ani bayan gaskiyar da ya ta zo amma ya batar da ni ya ya ya hana da bita sai Allah ya ce wa qala shaytanu lil insani khadula hakika shaytan game da dan adam ya taba da dan adam shaytan iya cikin makiya na gaba gaba dan adam ya hana shi aikin alkhairi balantana ya samu aljanna shine lamara awal azab dukkan rai da tana da abin da yake cikin duniya ne duniya ta ne idan ka ne yawar kiyama idan alkiyama ta yi ciki za ta bayar to Allah ba zai karɓa ba zai fashe ta ba zalamat bil kufri wal ma'asi zalamat din nan walau anna li kulli nafsin zalamat shine ta yi zalunci wajen kafirci da sabon Allah jami'a ma fil ardi min zahabin wa fidda da a ce ka fatarin abin da ke doron ƙasa na zinariya da azurfa da dukiyoyi masu yawa ya bayar a ce a farshe shi ba zai yi ba wa asarun na damata suna koyi na damasu nadamu alamakaddamu suna na dama kan abin da ya gabata kunga ranar da nadama ba za ta yi amfani muke amma a yau kana da dama kai na dama ka tuba kuma allah ya karbi tubanka amma har an je gaban shi a kiyama to nadama ba za ta yi amfani ba nadamar yinta da barin yinta ma duk ɗaya wala ta hina manas ba su da wani lokacin da za a ɗage musu azaba ba su da wata makankarar da za su ɓuya malin ke cewa a wa ƙudiya bai da bilkis za a yi hukunci tsakaninsu da adalci alƙisto shi ne al'adalun ta shi hukunci irin na allah su keke da adalci in kayi kayi in baka yi baka yi ba kuma Allah iya ɗage kafa a gurabe da yawa ya ce kaza da kaza da kaza dunna ya ji kar a lissafa da shi amma aikin ka na alkhairi kowane sai an lissafa da shi karami da babba sai an lissafa ma shi amma ayyuka na shari musamman abun mumini wanda ya su bisa kuskure da yawansu Allah ta'ala iya yankewa da yawansu Allah ta'ala iya yankewa an fahimta to daga nan Allah ta'ala yake cewa a zai yi hukunci tsakaninsu bil qisti gini bil adali tam da cikakken adalci irin na Allah wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun za a yi hukunci tsakaninsu da adalci shi kuma Allah ta'ala bai kasance mai zalunci ba ba wanda za a zalunta daidai kwaye zarra idan sun yi alkhairi alkhairi idan kuma sun yi shari shari ne tabbata a kansu na'am ayat gaba ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala inna lillahi ma fi samawati wal ard Allah ya ce duk abin da ke cikin samai da ƙasai to Allah ne mallake su mulkan wa karkan wa abida bayin Allah ne kuma Allah ne halice su kuma dole su miƙa wa Allah wuya a matsayin su na bayin shi mulkan wa karkan wa abida ya mallake su kuma bayinsa ne kuma halittunsa ne duk abin da suke samai da ƙasa shi ne ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ka yi sani cewa Allah ta'ala shi ne mamallakin dukkan kafatanin abin da suke samai da ƙasai Allah ne mallake su ala din litambihi ne in ma kana tunanin akwai wani wani mallakar wani to a Allah ya tabbatar da kansa mallakar komai yasa a wata aya yake cewa inna nahanu narisul arda wa man alayha ita duniyar gaba ɗaya Allah ce zamu gaji da abin da ke kanta ni ya zama to duk duniyar ma ba ta kowa bace ba gidan wane ba shagon wane ba gonar wane ba kaza din wane duk sun koma ga Allah narisul arda wa man alayha kasar da abin da ke kanta duka sai ta dawo ba mai ita sai Allah masu ita duk sun kare duk sun kwanta suna ƙarƙashin ƙasa Allah ya bar duniyar haka ba kowa ba komai duk abin da ke cikin ta gashi nan ba kowa ba mai amfani ta to duniya sai ta irin wannan rayuwa to Allah ya ce shine mamallaki na samai da kasai gaba daya ala inna lillahi ala inna lillahi ala ala inna ala na ala inna lillahi ma fi samawati wal ard cewa Allah ta'ala shine mamallakin samai da kasai gaba daya inna wa'ada ala inna wa'ada lillahi haqq kuma ce ku tsaya ku ji alƙawarin Allah gaskiya ala litambe kararha liisbatil wa'i amma ne ta ala'in domin tabbatar da hukuba akan mujrimai duk wani wanda yake sabon Allah to ya ji da kyau inna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya kuma duk wani wanda yake alƙairi kada ya noke kada ya yi baya ala inna wa'adallahi haqq alkawarin Allah gaske ya ce idan ka bayar zai ninka ma na alkhairi gaske ne idan kai abu kaza na zunubi bai yadda ba zai yi kamu gaske ne wata rana umar ɗan kafaf Allah ya ƙare da shi ya je makabartar madina da shi da wa'ansu daga cikin sahabansa da suka je makabartar madina sai umar ɗan kafaf ya sa matattu a gaba suna kabarbaransu ya tsaya ya ce musu a kabaru ma'idana labarin da ke gare mu waɗanda rayuwar mutu kenan a kabaru ma'idana labarin da ke gare mu a matsayinmu na rayayyu sai ce cewa amuwa da kuma ƙarin ƙasama duk dukiyoyinku an rabe su ba sa nan ba wata dukiya taka duk ta zama ta magana shi ne amwalukum qadin qasamat dukiyoyinku gaba ɗaya arabe su wa diyarukum qad sukirat gidajen kuma duk an shige ɗakin ka ya zama na wani falon ka ya zama na wani motan ka ta zama ta wani yake cewa kuma azwajukum qad tazawwajat matayen ku duk sun yi aure an raba gado sun karbi timunin su na ta kaba su yi da su umar ɗan katsabe ke faɗawa matattu a makabarta wannan jawaba in dai ka bar dukiya ya to yanzu arabe ta ta koma hannu magana in dai kuma ka bar gidaje ne ko ɗakunan ka kowaye ko an su ne a cikin su in kuma ka bar mata ne wa an su masu dama dama sun bata sun yawo can sai ake bayawa umar ɗan kaɓa ba amsa kamar a iska sai suke cewa mu kuma aka baru ma inda na labarin da ke gunmu mu da muka riga ku zuwa lahira suke cewa kullum ma qaddamna huwa dinna wallahi duk abin da muka yi dan Allah ya zama zo mun same shi ana mun gaishe in dai dan Allah muka yi abin aljanna to mun gaishe kullum ma anfaqana wa rabahalahu duk abin da muka ciyar dan Allah mun gari basa kullum ma dakarnahu kasarnahu duk abin da muka boye to mun yi hasararsa wannan ku duba tafsirin imam al-bagawi kuma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah ya kawo wannan labar to duk duniyar za ta tafi a bata karka yadda ta bata ma lokaci ta hana ka neman lahira ita ko da daɗi ko ba daɗi ana barata ita daɗin duniya kenan daɗin baya saka da gwamna haka nan wahalar ba ta saka tafi lokacin garewa ka ribaci damar da Allah ya baka ya kawo ka ne dama domin ya jarraba ka allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم Hmm.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم.
وهو العزيز الغفور Allah shi ne karkar motowar hayata ya halicci mutuwa da rayuwa liyabalokum domin ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala wane ne zai kyautata aiki shi wa zai yi aiki na kwarai na gargare ya samu rahmar Allah wa zai kuma tsaya abin duniya da abin da ke cikin tetabe ya samu ta shi ne kalkal motowar hayata liyabalokum ayyukum ahsanu amala to Allah ya ce shi ne mamallakin samai da ƙasai kuma ala inna wa'adan lahi haqq bil ba's wal nidha haqiqa alqawlin Allah na za a tada alqiyam gaske ne alqawlin Allah na za a bada sakamako wa an so a hannun dama wa an so a hannun hagu gaske ne alqawlin Allah da yi cewa wa idza sufu nushirat za a zubo da tafan aiki daga sama kowa na sai ji hannunsa gaske ne maganar tsayuwa miqdaru kamsina alfasana za a tsaya gwargwadon shekara dubu hamsin a tsaye wannan gaske ne ya sama aka ce mata alƙiyama domin yini ne na tsayuwa alƙawarin da ya ce za a hau sirati wa in minkum illa wariduha وإن منكم إلا واردها Mm.
كان على ربك حتما مقضيا bi ta saman sirati ga wanda Allah ta'ala ya yi musu lubufi ya samu aljanna dole ne sai an hau sirati an gangara a tafi aljanna ala inna wa'adallahi haq gidan wuta gaskiya ne tana da zabaniyawa fatar yan wuta tana babbakewa fasakunsu suna kwakwabowa za su nemi agaji na ruwa a basu amma ruwan in sun sha sai ya toye musu fuskar su gaba daya za su ci kaya ba su da abinci sai kaya kaya irin ta wuta laisa lahum ta'amun ليس لهم طعام إلا من ضريع ya sufa su yi Mm.
لا يسمن ولا يغني من جوع in sun nemi abinci za a ba su amma abincin kaya ce kayar ma irin ta wuta ita ce dari'a kaya ne duk ci bala'i bari bala'i sai Allah ke cewa ita wannan kaya da ta zama abincin yan wuta la yusmin ba za ta sa jiki ya yi kiba ba wala yughni min ju ko ba za ta wadatar daga yunwa ba cin bala'i bari bala'i za su nemi a ba su ruwa wa in yastagi su yughasu وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah ya ce za su nemi taimako wa in yastabi su idan sun nemi agaji da tanyo yughasu za a taimake su amma bima in kalmuhuli da wani ruwa mai kama da tafashi tafashashiyar dalma ko narkakken ƙarfi zafi bala'i ya kai bala'i Allah ya ce ruwan kansa ya shiwil wujuha iya babbake iska ya soye ta ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to san ruwar ga fiskar dan wuta he fuskarsa gaba ɗaya ta koko ta fada ruwa Allah ce yashwil wujuha yace bi'sa sharab tir da wannan abin shan Allah da kansa ya wade da wannan abin shan yace wa sa'ati murtafaqa matsayi na yan wuta yayi muni wannan wallahi gaske ne inna wa dalahi haq wanda ya aikin da zai je ga wannan bala'in wallahi sai ya gan shi tunda Allah duk abin da ya faɗa gaske shine ala inna wa da laiha cewa manzon Allah ya ce duk azzalimi musamman wanda aka bashi amanar al'umma ya zalunce su manzon Allah ya ce wallahi zai dauko kayan da ya zalunce su a ka a filin alƙiyama idan dabbobi ka zalunta zaka dauko su a ka idan motocin al'umma ka mallake suka zama naka zaka lafto su a kanka idan danorin suka haɗe ka ce naka ne kuma na baitul malik al'umma ne manzon Allah ya ce wallahi zaka dauko su a ka kana yawo a filin alƙiyama wallahi wannan gaskiya ne manzon Allah kuma Allah ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس me suka ce ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا Mm.
وأحل الله البيع وحرم الربا Mm.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله Mm.
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها هم فيها خالدون Allah ta rage cewa alladai ne ya aukulu na riba waɗannan da suke ce riba a duniya idan kiyama ta tsaya la ya na illa kama ya ƙumu lazi ya takabbaɗa huce na duniya da masu ba za su iya tsayuwa da ƙafafunsu ba in ji Allah sai dai irin tsayuwar wanda aljani bige shi mai farfaɗiya mai ciwon aljani ya kasa tsayuwa to irin wannan tsayuwar irin ta ce maciya ne ba za su yi a rayuwa su tsayi da ƙafansu ma ba za su yi tsayuwa ba suna faduwa suna tashi la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba a bakin su a duniya suna cewa ai ribar ma kamar kasuwa ce ai ai albarkar kasuwa ce kuma sai ana mutum ya samu abinci kaga sun halattar da shi kenan suna kokarin halattar da haram innamal bay'u mithlu ar-riba Allah ya ce wa halallahu al-bay'a wa harrama riba shi Allah da kansa ce ya halatta ciniki ka saya ka siyar ka samu riba amma riba haramun ce ya haramta riba da kansa faman ja'ahu maw'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zai ke masa daga ubangijinsa fantaha ya hannu daga cikin riba to falahu ma salama duk abin da ya tara da ribar wannan Allah ya ce an bar masa an halatta masa ci kayansa amma kada ya ƙara komawa wa amurhu ila Allah al'amarin sa iya ga Allah in tuban gaske ne Allah zai karba in tuban munafiki ne kuma Allah ya sani wa man aada fa ulaika ashabun nar amma wanda ya dawo kan cin riba to Allah ya ce dan wuta ne kuma in ya shiga wutar ma zai dawo ba wallahi wannan gaske ne maciya ne mai sun ga wannan bala'i da yirinsu a gobe alkiyama tunda qur'ani ya riga ya faɗa ala inna wa'adallahi haqq haƙiƙa haƙiƙa Allah ya ce alƙawarinsa gaskiya ne duk wanda ya zalunci wani na dukiyarsa ko ya zalunci na zub da jininsa ko ya zalunci wajen ci masa mutunci da tozarta shi da wulakanta shi manzon Allah ya ce za a dinga ebo ladansa na sallah da azumi da zakka da haji da sallah da bin iya da bin mahaifa da hidima wa iyali wannan ladan da Allah ya sa ya karba da shi za a biya bashi idan ka ɗau bashin wani ibiya da gangan a lahira da sallar ko azumi za a ɗauka a biya shi bari shi idan ka cuce shi da gangan dan mutumin karkara ne bai san lissafi ba ka ƙara masa zero ko ya mata rasufa ta shigo kace bai shigo bai saki ta yi dubulin kace ɗaya ne wallahi ta lace ka biya shi a lahira sai ka biya shi ko kuma kai ma kace kai ta rasufa ɗin ta ƙi shiga aka dawo ma da kuɗin bayan ka dawo gida kake koma ka ba su wallahi sai ka biya su a lahira wannan gaskiya ne kuma biyan da za ka yi a lahira ba da kudin za ka je lahira ba da sallar ka karɓaɓɓiya da azumin ka irin wannan karɓaɓɓe da shi za a dinga ɗauka ana biyan mutane ba shi haka manzon Allah ya fara kuma wallahi gaskiya ne mutum ya dawo zero sannan a jefa shi a wuta duk wanda ya ci mutuncin wani in ji manzon Allah ka ɓata shi a gaban mutane ka wulaƙanta shi to shi ma sai an biya shi ladan wannan da ladan sallarka da azuminka wanda ka zamarwa da jini ka sare shi akan wayarsa ka doke shi ka tsaye gudu ya faɗi ji rauni dalilin ka zaka zalunce shi to a lahira wannan jinin da ya zama na sai an biya shi da ladan ka na sallah da azumi da karɓaɓɓun ayyukan da zuwa da ala inna wa'adallahi haqqun wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne wannan shine gaskiyar magana in za ka yi ka yi da sani domin Allah ya riga ya bayyana komai ba wani boye ba in kai kaza kaza ne in kai kaza kaza ne wannan shine daɗin alƙur'ani daɗin sunna ke tun kafin ka je lahira ka san matsayi ka ka yi wa kanka da kanka qiyamul layl ala inna wa'adallahi haqqo Allah ya ce tabbas alƙawarin Allah gaskiya ne amma walakin aktharan nas la ya'lamun da yawa daga cikin mutane wala ba san wannan ba alƙawarin Allah gaskiya ne amma da yawa da yawa daga cikin mutane ba san haka ba inda ka san hakan ne ai ba za ka zalunci wani ba kai ta sallah kai ta azumi mai wahalar nan a ce akan naira dubun wani naira ɗari biyar ɗin wani sai an ɗebo ladan ka na sallah an biya shi walakin da aka sanar nasu la yalamu ko ka zage wani a bayan gidansa ko ka ce mai mutunci abin ya wuce ma ya shuɗe an manta amma Allah baya mantuwa iyayen a rubuce sai an ji an ɗauko taskarka ta lada a kiyama ɗauko a dinga biyan bashi shi ne Allah ya ce walakin na aka fara nasu da yanar mutane da yawa ba san wannan ba yasa za ga wani ya kifa cin haram yadda kasar an halatar masa abin tausayi ne wani kuma aikinsa kullum cin mutuncin al'umma shi ma wani abin tausayi ne wani aikinsa kullum zub da jinin al'umma shi ma abin tausayi ne ƙarshensa abin tausayi ne walakin da aka sarar nasu la ya'lamu na amma ya shiga mana هو يحيي ويميت وإليه ترجعون huwa shi Allah ke yuhyi wa yumitu daga cikin siffarsa shine yake rayawa kuma shine yake kashewa wannan aikin suna ƙarƙashin gudanarwar Allah ba wani ɗan adam da Allah ya bashi wannan aikin a ta mala'iku ya rayawa da kashewa a wuta su ya sa manzon Allah yake ba da labari cewa a duk lokacin da Allah ya kaddara za a samu haɗuwa irin ta ɗanin miji da ya mace a samu juna har a yi sanadiyar halittar ɗa ko ya a haife shi to a wannan haɗuwar da za a yi da Allah zai kaddara juna ya samu akwai ƙoyayen halitta sama da miliyan biyu kuma kowanne in Allah ya bar shi ya faɗa mahaifarsa ya iya zama ɗan adam amma dukkansu Allah ya hana su shiga a barka kai kaɗai za ka faɗa cikin mahaifar kana faɗa kuma a rufe mahaifar ba abin da zai kare shi ba ka rayu irin adadin kwanakin da Allah ya so da watanni sannan kuma ya zo ya ya kawo ka duniya wannan shi ne irin aikin da Allah ya ba domin ya raya to wannan ba wani wanda zai sa hannu akan wannan in ba Allah haka ne idan mutuwa ta zo shine san abin da ya ba mana lokacin da aka halicce ka aka busa ma numfashi kafin ma ka ka gama halitta a cikin mahaifiyarka Allah ya iba maka daraja gaba daya bi katabi rizqihi wa ajrihi wa amalihi wa shukina wasai tun kana dan kwana 120 an gama wannan manzon Allah ya ce Allah zai ce ku rubuta mai arzikinsa duk abin da zai mallaka na ci ne na sha ne na mallaka ne na dukiya ne na haihuwa ne na wane ne in dai abu ne a duniya zaka mallaka to tun an rubuta ma shi da kuma ko aiki ko an so sai ka mallake shi wallahi ba wanda isa ya haka tunda shi aljabbaru ya ce na kai ba kuma wanda isa ya ce ba naka ba sannan bayan wannan sai ya ce ku rubuta mai ajalinsa shekara nawa zai da wata nawa da kwana nawa da awa nawa da minti da sakan nawa shi ma mala'ika zai rubuta dot iya zuwa wannan ya kare yadda kasan katinka da ne ba ya kare a mita iya ci gaba wallahi ɗin da shi kenan ko kaso ko baka su ba ko ka shirya ko baka shirya ba in dai wannan richard din ya ƙare za ka baka da wuta ko to wallahi ka rayuwa kwanakin da aka rubuta ma suna ƙarewa magana ta kare za a shafa a ji baka nan kawai sannan aikin da za ka yi Allah ya ce a rubuta ma aikin da za ka yi aikin mutane kirki za ka yi ko aikin mutanen banza za ka yi da me za ka cika to shi ne umar ɗan kaɗa muke ta to manzala tun da abin haka ne to mu kwanta mana kowai da aiki tunda tarar gini ran zane har makomar kama an rubuta inda za ka ji sai manzana ke ce umar a'a a wani imanu fa kullum mai tsaron alama kuli kala kowa ya je aikinsa Allah zai Allah ya hore wa kowa irin aikin da ya halice shi a kansa duk mutumin da kullun aikin alkhairi to Allah ya halice shi gani aikin alkhairi ya samu aljanna wanda kuma kullun aikin shari aikin banza zalunci anan yafi kwarewa akwai yiwuwar aikin yan wuta Allah ya halice shi ya wuta shine kullun muyassarun alama alama kulikala huwa yuhyi wa yumiit Allah shine mai rayawa kuma Allah shine mai kashewa wa ilayhi turja'un ga Allah gaba ɗaya za ku koma makomar ku gaba ɗaya tana ga Allah subhanahu wataala na'am ayatu gaba يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين Allah ce ya ayyukan nasu ya ku mutanen duniya gaba ɗayan ku inji Allah kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa wani wa'azi ya zo muku daga ubangiji maw'izatun min rabbikum wani wa'azi ya zai ki muku daga Allah ubangijin ku shine kitabun shine littafin alqur'ani Allah ya ce masa wa'azi alqur'ani wa'azi manzon Allah ya ce Allah ya bar muku wa'azi guda biyu taraktu fikum wa'izai annabi wa salih an bar muku wa'azozi guda biyu inji manzon Allah ɗaya wa'azin iya magana ɗaya ko baya magana mai magana shi ne alƙur'ani gashi iya zantar da mu abubuwan da Allah yake so mu abubuwan da Allah baya so mu duk ƙur'ani yana faɗa wannan wa'azi shine ma asalin wa'azi yayi sannan kuma wa'azi na biyu shine mutuwa kana nan kana zo za a ce babanka ya mutu za a ce mamanka ta mutu za a ce wannan uwanka ya mutu za a ce makotanka ya mutu to wata rana fa kai za a ce ka mutu da nafa duk wanda ya dauke ma uba ya dauke ma uwa to kuma ba zai ganka ba saboda ka mutuwa wa'azi ce in an yi mutuwa za a yi jimami za a yi ta alhinin arabu da wani arabu da wani to kai ma wata rana kaddara alhinin ka za a yi ta zama wa'azi gare ka in an yi mutuwa to ka dinga karawa kanka kai ma fa kai na hanya za ka mutu ba idan ka mutu nan me kake sa ran za a gari bayan ka mutu mutuwa ta zai ma wa'azi gama ka bar munanan aiki kuma ka dage wajen kyawun aiki to qur'ani iya cikin wa'azin da Allah ta'ala ya bamu ya bar mana shi mu dinga amfanuwa da shi yasa da ma ka ce duk wanda ya riko da alqur'ani ba zai fata ba wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya riko da igiyar Allah shine alqur'ani hakika Allah ya shiryar da shi zuwa ga tafarki bare da shi an fahimta to Allah ta'ala yake cewa qad ja'alkum mawa'izatun min rabbikum hakika wa'azi ya zai ke muku daga ubangijin ku shine alqur'ani mai girma a malakum wa ma alaikum abinda Allah ya halatta muku akwai alqur'ani abinda ya zama haramun akan ku akwai alqur'ani akwai cin alqur'ani shi ma yace wa huwa alqur'an shine alqur'ani maw'izatun min rabbikum huwa alqur'ani wa'azi daga Allah Ubangijinku shi ne alƙur'ani mai girma to Allah ya ce ga wa'azin nan ya zo ta zikira ya zamto abin tunatarwa kuma ya ce wa shifa'un limafi sudur wata baiwa ko wata siffa ta alƙur'ani mai girma shifa waraka ne ƙur'ani waraka ne shifa'un limafi sudur duk irin jinyoyi da suke damun ɗan adam wajen dabaibe masa imani shi to alqur'ani maganin wadannan jiyoyi shine dawa lima fi sudur min alaqail fasida wa shukuk kamar irin aqidoji munana da yawan shakka akan hukuncin Allah da yawan kokonto akan abin da musulunci zo da shi duk qur'ani ya maganin wannan qur'ani iya maganin hasada iya maganin munafinci iya maganin gulma iya maganin kaza da kaza da kaza duk karanta alkur'ani da ikilasi iya tsarkake mutum zuciyarsa an fahimta yasa duk mutumin da ya fi ka yawan karanta alkur'ani to ya fi ka zakin zuciya shi kansa karanta alkur'anin wanke zuciya yake daga dukkan datti da zai zama mata matsala game da imani akwai wani malami yake ba mu labari cewa akwai wani ɗalibi da Allah ta'ala ya masa baiwan hadisi alƙur'ani da wuri to akwai wani mutum ya zo neman alƙur'ani a makarantar Allah bai ba shi ba halin girma har ya tsufa to shi wannan mata yake cewa to akar maka Allah tun da hadda bata samu ba ni ina ganin a shawarci ka kuma wani abin ma ana ba mu labarin kai shekaru kaza kana ta yi baka daina ba kuma Allah bai baka hadda alƙur'ani nan ba ya ce haka ne ya ce da allah gobe ka zo zama wata jarabawa ya faɗa wa yaron ya ce amma kafin ka zo ka je ka nemo kwando a bola kwando mai datti wanda ya kace-kace da ƙazanta ka zo muni shi wannan yaro ya je nemo kwando mai ƙazanta da datti cikin shi da ya zo sai cuta ga wancan ruwan akwai wani ruwa a gabansa wani ruwa a kogi ya ce ka je ka ebo ruwa a wannan kwandon sai ce a karamu kallawa ai kwallo ba zai da kowa ba ce nasin ka je ka dinga attempting ka dinga ebowa yaro ya tafi ya sa wannan kwandon mai datti a cikin kogi ya ebo ya dago ruwa ya zuge ya sake ebowa ya dago ruwa ya zuge sai da ya gaje ta to taho dauko kwandon ka taho ka sami da ya taho da kwandon ya sami sai ce to abinda zan ce da kai lokacin da ka zo da kwandon nan ya yi yanzu kuma ya yi sai ce lokacin da ya zo da shi akwai dirki cikinsa da ƙazanta yanzu komai ce ba komai ya ci ta haƙura ne yake wa dutse yadda ka san ruwa zai wanke dirti da ƙazanta to haka ba alƙura ne yake wanke dutse ya ce ko zan haddace ko ba zan haddace ba zan daina kafin alƙura ne domin kullum tsarkake zuciya yake ke ne shifa'un lima su iya zama waraka iya zama magani game da cututtuka da cikin zuciya wanda kuma wannan cututtukan su ne masifa abin musulmi cututtuka wanda ƙwar'ani yake hakaito a sa'agura bai daban-daban daban cuta a zuciya ita ce matsala abin musulmi a alƙiyama tana iya zama sanadiyar shiga wuta in zuciya ta ɓaci a nan za a samu hasada a nan za a samu gaba a nan za a samu mugunta a nan za a samu kaza da kaza duk wannan musibin wallahi daga zuciyar su fitowa a nan za a samu kyashi a nan za a samu hassan duk irin wani abubuwa to daga zuciya ne in zuciya ba ta karanta alkur'ani ba ta jin ƙur'ani to irin wannan cututtukan dauri suke kamata dauri ɗan adam har kisan kai masu yakan wani duniyar domin zuciyar ta taurare ta zama kamar dutse an wace da kasuwa kuma ta fi dutse mai ƙeƙashewa to zuciya idan ba ta kusa da alkur'ani kullum ƙara nisa take da imani kuma saboda duk yadda za ka yi aikuwa kada ka bar wai ƙur'ani sai da ramadanu a ƙur'ani ya zama abokinka abokin karantawarka ya zama to a rayuwarka ta yi ne ka samu wani abu ka barwa alkur'ani ko minti talatin ka sa wannan ya zama lazimi a rayuwarka fitowar rana da faɗawar ta ka samu awa ko 'yan mintuna ka ce wannan na ƙwar'ani ya juya da ra'ayi duk mutumin da bai yi wannan ba akwai saura rayuwarsa kullum zai dinga fama da cutukan zuciya ka yi ƙoƙari ka sabarwa da kan karanta alƙur'ani hakan zai zame ma waraka a rayuwarka zai zame ma annishuwa abubuwa da yawa za su damu mutane amma kai wala ba za su dame ka ba abubuwa da yawa mutu za su shiga uku a kansa amma wala ka kowa jikinka domin zuciyarka mai tsarki ce kuma allah ba zai tozar da take ba kuma rashin karanta alkur'ani iya ja mutum masifa tun a duniya da lahira allah ta'ala yana cewa a duk wanda ya kauce alkur'anin ko fa inna lahu ma ishtan zanka wa man a'rada an dhikri fa inna إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نعم قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله يتشي ومن أعرض عن ذكري دول دي بجري وعنبتونا شيني القرآن يزم توبا كيف القرآن sai an yi mutuwa ko ramadan ko za ka yi jarabawa ko kana neman aure to anan za ka sa ƙorani ka karanta amma wani ya wuce ba ruwanka da shi shine wa man a'rada an zikiri ka ka daurace masa sai da wata bukata kawai za ka rime shi in baka da bukata ba za ka rime shi ba to Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya dau irin wannan to Allah ya ce zai kullar rayuwarsa da wahala daga jin dankan ka san wahala ce tsantsar wahala fa inna lahu ma'ishatan dankan wa na'shuruhu yawm al-qiyamati a'ma ita wannan ma'isha dankan din tun a duniya ne tun a duniya mutum zai hada rayuwa mai wahala in dai baka da alaka da alqur'ani a matsayinka na musulmi to Allah ya ce ka kulla aure da wahala abu ɗan kaɗan zai firgitar da kai ya hana ka zaman lafiya nutsuwa da kwanciyar hankali ba kai ba ita an fahimci wannan shi ne ma'ishatan zanka a rayuwarsa ta duniya a cikin kunci da wahala yake kuma wani hashiruhu yau mal kiyamati ya ama ubangiji ya ce kuma za mu tashe shi a ranar alkiyama mai da shi makawo to wani yake ce lahira kana gani da idan kamar ba kare ba da tana makawo zai ce rabbi lima hasharta ni a'ama ubangiji ya aka yi tashi makaho ganin kuntu basira kuma a duniya da ido na garau sai ce a tarka ayati na falasita ayoyinmu sun zo ma amma kai birz da su ba kai ba karanta alkur'ani wa kazalika yau mutunsa haka nan yau za mu barka cikin azaba ba mu kula ka to kaga rashin karanta alkur'ani iya jefa dan adam cikin bala'i tun a duniya kuma kuma a gaggawa da kiyama shi ne wasu fa'uli mafi su do ƙwar'ani iya warkar da cututtukan zuciya kamar cutar jahilci jahilci cuta ne da cutar shubuha shubuha shi ne a abubuwa su dinga rikice ma kasa gane daidai da ba daidai ba da cututtuka na sha'awa duk ƙwar'ani iya magance wannan wasu fa'uli mafi su durwa hudan kuma ƙwar'ani shirya ne minar talal shirya ne daga mata duk mutumin da yake son shirya ya kama alƙur'ani ita ce masdarin shirya duk wani ilimin muka da kake gani ilimin wane ne ilimin wane da suke alaƙa da musulunci duk da ƙur'ani ya fito da shi duk ƙur'ani ne haife su Allah ya ce wa rahma kuma ƙur'ani rahama ne jin kai ne amma lil mu'mini ga wanda suke imani da shi ƙur'ani duk wannan alkhairan suna ƙarƙashin wanda suke imani da shi shifa'ul lima fi suduri wa hudan wa rahma amma Allah ce lil mu'mini ga wanda suke imani da Qur'ani kuma suke yawan karanta shi a yau da gobe sune Qur'ani zai zama muslim wannan an ce shifa'ul lima fi sudur an ambaci kirji mawdi'ul qalb domin kirji ana zuciya take wa huwa azu mawdi'un fil insan kuma ita zuciyar ne ita ce gaba mafi daraja mafi tsada a cikin dan adam tunda manzon Allah ya ce ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al-jismu kullu wa idza fasadat fasada al-jismu kullu ala wajhi al-qalb manzon Allah ya ce a jikin ka kai wata tsoka wanda in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta bace dukkan jiki ya bace wannan tsoka ita ce zuciya to an ce shifa'ul lima fi suduri ai shifa'ul lima fil qulubi ƙwar'ani iya warkar da matsaloli da cikin zuciya gaba ɗaya wa hudan minar tsalala kuma ƙwar'ani shirya ne daga ɓata wa rahamatu lilmuminin kuma ƙwar'ani rahama ne ga masu imani hiyar na'ima alal mutaj ni'ima ce alƙwar'ani ga mabukata duk mutumin da yake buƙatar ni'ima da alkhairi to allah ya ce runguma alƙwar'ani a nan alkhairi yake a nan ni'ima take a nan jin daɗi yake a nan walwala take wannan kuma za ku iya fahimta cewa da da akwai wani abu da ya fi alƙur'ani to da Allah sai biyawa manzan Allah wancan ba zai ba shi ƙur'ani ba ibn al-qayyim ko kuma malamin sa shekul islam ibn taymiya yake cewa tunda Allah ya zabi alƙur'ani ya ajiye shi sai da manzon sa ya zo ya bashi to ya nuna alƙur'ani ba abin da ya bi shi inda da wani abu da ya fi shi to manzon Allah wancan din za ba shi ba Qur'ani ba ba shi alqur'anin ya zama to cewa yayi nuni kan cewa Qur'anin ya fi kowane abin karanta masa ya kuma kuma shine wanda ladan karanta shi ya tabbata man qara harfan min kitabillahi balahu asr duk wanda ya karanta harafi ɗaya cikin littafin Allah alqur'ani za ba shi lada hasana fal hasana bi ashri amsalha ita kuma hasanan nan za a linka ta gida goma yanzu a misali ka ce bismillahir rahmanir rahim ka faɗa harufa guda goma sha ɗaya aƙalla kana da lada guda 190 a wajen ramadan idan a cikin ramadan ne wannan 190 ne ka linka ta sau dubu saba'in a yanzu nan za ka tara ladan da bashi da iyaka yasa duk magabata imamu malik imamu bukari imamu shafi'i in ramadan ya zo kowane irin karatu ake shi yake kwana yake gama imamu malik ya ce ha shaharul qur'an wannan watan qur'ani ne duk wani darasi na fiqh da hadisi ake shi yake qur'ani yake dauka domin Allah iya lillin kamala da Qur'ani kuma Qur'ani idan ka karanta shi bayan an baka wannan ladan da Allah ya tabbatar za a baka kuma zai zama to sanadiyar kusancinka zuwa ga Allah kusancinka zuwa ga manzon Allah Qur'ani ne manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ijlalu ahlul qur'an wa zai ba muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yake cewa iya daga cikin girmama Allah kai tsaye a ce ka girmama Allah kai tsaye to ka girmama abincin alkur'ani duk wanda ka darajanta shi akan alkur'anin da Allah ya bashi to Allah kake girmama sannan duk wanda ka girmama idan yayi kurkura a cikin musulunci dattijo ne mai farin gashi a musulunci kana girmama shi kana martaba to Allah kake yiwa haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ko ɗanka da ka haifa ya haddace alkur'ani to idan ka masa wani abu na karamci da girmamawa to Allah zai kuma Allah zai biya ka Allah ne baka so da ka magana akan alkurani doguwar magana ce ba za ta kare a dan lokaci kankani ba sai dai wata munasaba ta zuwa gaba za mu ƙara dora insha Allah wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qur'ani shiriya ce kuma rahama ce ga masu imani na'am ayatu gaba قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله يجي قل كتير يا محمد صلى الله عليك وعلى عليك وسلم بفضل الله وبرحمته دفرلن الله da kuma jin kai na Allah subhanahu wataala bi fadlillahi wa rahmati da farlan Allah da rahaman Allah fa bi zalika falyafrahu da wannan ya kamata ku zama to kun samu nishadi da farin ciki huwa khairun mimma yajma'un farlan Allah da rahamar Allah ta fi alkhairi kan duk abin da za ku tara na duniya huwa khairun mimma yajma'un fi dunya ko huwa khairun mimma tajma'un min ad-dunya fallan Allah da rahaman Allah ita ce mafi alkhairi akan duk abin da za ku tara a duniya an fahimta to me fallan Allah din me fadlillahi me kuma rahmati sahabbai sun fi kowa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun fi kowa fahimtar alqur'ani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga abin da suka ce na farko akwai mujahid da katada almajirai na abdullahi dan abbas allah kare da shi suka ce sun ji mai gidansu malamin su iya cewa faddullahi shine al'iman farlan allah da ya ce bi faddillahi to allah ya kaddara kai mai imani kana da imani cikin zuciyarka wa rahamatihi kuma shine alqur'ani faddullahi al'iman rahamatihi kuma shine alqur'ani to da imani da alqur'ani sun fi duk abin da zaka samu a duniya alkhairi abu sa'id al-kudri sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlullahi al-qur'an fallan Allah da yace bi fadlillahi to shine al-qur'ani wa rahmatu kuma rahaman da Allah ya ce qul bi fadlillahi wa rahmatihi rahaman Allah ne an ji Allah min ahlihi Allah ya sanya ka cikin ahlul qur'ani wannan shine abin da ya fassara abu sa'id al-kudri fadlullahi al-qur'ani rahmatihi kuma Allah ya sanya kana da alaka da alkurani ibnu umar abdullahi dan umar yake cewa fadlullahi alislam farlan Allah shine musulunci Allah ya kaddara kai musulmi ne mai bin dokokin musulunci sau da gaba wa rahmatihi kuma rahaman Allah shine tazyinuhu fil qalb a adanta ka da musulunci a zuciyarka ba ka jin shakka ba ka jin tsoro ba ka jin kunya ka ɗabi'antar da rayuwarka akan musulunci to wannan magana ce ta abdullahi dan umar allah ya kare da shi akwai khalid a ɗaya daga cikin magabata yake cewa fadlullahi al-islam fallan allah shine musulunci wa rahmati kuma as-sunan rahaman allah ko yayi sunnoni manzon allah sallallahu alaihi wasallam wakila kamar inda imam al-bagawi yake kawo a cikin tafsirin yake cewa fadlullahi al-iman wa rahmatihi al-janna fadlullahi shine imani rahaman Allah kuma shine aljanna na bi maganganun nan domin wa'ansu daga cikin malamai suna kafa hujja akan mawali da wannan aya duk wani wanda yake jin wa'ansu daga cikin malamai musamman na ta bangaren za ku ji suna kokarin kawo wannan aya ta cikin soto yunus da kafa hujja wai zan yi mawali bi fadlillahi wa rahmatihi hissi fadlillahi al-islam rahmatihi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falizalika falyafrahu saboda zuwan manzon Allah ku yi farin ciki ma'ana ku yi wuri kaga wannan an fassara ta da ƙarfi ne an juya fassarar ne wannan an yi tawili kenan a tawilul mazmum kamar yadda malaman tafsiri suke fada wannan tawili ne abin zargi na kawo wannan misalan sahabban da magabata wanda in a gunsu aka ji wannan fassarar to gaske sun fi kowa kusa da manzon Allah ƙwar'anin iya sauka suna gun amma ba wanda ya fassara wannan ayar da zuwan manzan Allah ya cikin da wuce dukkansu ga misalai wajen sami guda goma wani ya ce fadulahi imani wani ya ce fadulahi alƙwar'ani rahmati ya ce musulunci kaza da haka suke suke fassara ga kalmomin amma ba wanda ya fassara da zuwan manzan Allah to a kaddara ma a yi taslimul jadal a ce zuwan manzan Allah haka ne fabizalika saboda ka falle farahu kuma Allah bai san sunan maulidi ba sai ya ce falle farahu ku yi farin ciki waye baya farin ciki da manzon Allah inda ya kai musulmi ne babu karaya sunansa ka mai salati ka bi tarihinsa ka bi sirorinsa ka ga wani abun da ya yi a matsayinsa na bawan Allah manzon Allah ka ji daɗi ka yi farin ciki shi ma wannan falle farahu ne amma wannan fassara ta da waccan aiki da ake na bidiya san zuciya ne an fahimta huwa khairu mimma yajma'un zama kan alqur'ani da musulunci da bin sunnar manzon Allah da kuma ayyuka na alkhairi khairun sune suka suka fa alkhairi kan duk abin da zaka samu a duniya ko abin da za a tara ma a duniya ma yajma'un kuffaru min al-amwal irin abin da kafirai suke tarawa na dukiyoyi a duniya to babu shakka bin alqur'ani da bin sunna da bin musulunci to shi ne alkhairin da ba shi da iyaka shi ne alkhairin da babu talauci a bayan shi an bayyanta na'am aya ta karshe ba قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الله يقول قل أرأيتم كتشي سباك الأبار يا رسول الله ما أنزل الله لكم من رزق irin abin da Allah ya saukar muku na arziki kamar shukoki da kiwo da kuke na dabbobi faj'altu minhu haraman kuma da wani abu haram a ciki wani abu kuma kuma da shi halal da kan kuke wani lokacin mushrikai akwai amfanin da za a noma amma ba za su ci ba shi haramun ne dan kaza dan kaza dan kaza akwai wasu nau'o'i na dabbobi su ma da za su haramta wa kansu cin wannan ba tare da nasi alqur'ani ko bayani ga manzon Allah ba shine ara'aytum akbiruni ma anzalallahu abinda Allah ta'ala ya saukar gare ku mai rizkin na arzikin noma ko kiwo faj'altu minhu haraman wa halala da kanku za ku ci wannan haramun ne wannan halal kal bahira wa sa'iba kamar yadda suka haramta kansu cin bahira ko sa'iba ko wasila ko ham din nau'in dabbobi da min bayani cikin suratul suratul an'am ko suratul ma'ida duk sun yi bayani akan wannan Allah ya ce qul kace da su Allahu azina lakum ku ce abu kaza haram ne abu kaza halal ne Allah ne ba ku izini Allah ne ce ku faɗa kun ga wannan akwai wani abu ne ke son tambihi a kansa game da kiran sallah ba a jan maddi a kan sunan Allah a wajen kiran sallah ko kalma ta kabbara a ko'ina ne ba ka ce Allahu akbar to kana cewa Allah nan mai girma ne tambaya kake ka ganin ma an ce Allahu azina lakum Allah ne ce ku yi in ka ce Allahu akbar sai Allah ɗin mai girma ne baka ce Allah mai girma bane amma ka ce Allahu akbar to ka ce Allah mai girma ne amma ka ja madikan Allahu to ka sa alamar tambaya ce amma inda to Allah ce Allah ne ba ku izini ku haramta ko ku halatta am alallahi tabtarun ko ƙarya kuke kikira wa Allah kaga duk halattawa da haramtawa daga Allah take zuwa dan adam ba shi da ikon haramta abu ko halattawa duka daga Allah ne shine mai halattawa kuma shine mai haramtawa su ne ƙarya suka kirkirar Allah ba tare da ya ba su doka ko izini ba am alallahi tabtaruna ma'ana sun kirkiri ƙarya sun jingina wa Allah Allah ta'ala ya samu dace ya ba mu ikon fahimtar alqur'ani da aiki da shi ya ƙara mana sansa a cikin zukatanmu ya ƙara mana imani ya ƙara mana haddasa da ƙarfin haddata shi da ayyuka da shi da imani da shi da rungumar sa ɗau'an wa fara Allah muna roƙon ka shiga mahaifanmu ka sanya mu da mu da su ɗan aljanna ne sannan mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki bane da shi Allah ta'ala muna roƙon ka ibada da muke maka a cikin wannan wata Allah ka karbe ta ya Allah Allah ka sa mu da cikin bayan ka ɗayantattu da kaiwa gafara a wannan wata mai albarka Allah ka yi mana gafara Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa don abin da ya dame mu ya Allah ka yi mana maganin shi Allah alkhairi Allah muna roƙo ka haɗa mu da shi a duniya da lahira shari muna roƙo Allah ka tsare mu da shi duniya da lahira Allah kasar mu jihar mu garuruwan mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu karuwan arziki Allah ka raba mu da dukkan wata musifa da wahala Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya za mu samu matsaya a nan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am akwai takaddi guda uku ɗaya ta neman addu'a ne a ta ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya ina neman malam a taya ne da addu'a allah ya sa in samu miji mai sona tsakani da allah wanda zai rike ni don allah na yi aure a baya amma ban dace ba na son in zauna a gidan miji tsakanina da allah
to Allah ga bayawar ka tana roƙon ka ba ta miji na gari Allah muna tawassuli da irin wannan zama da muke yi irin wannan bukatu da suka zama to bukata ce ta larura Allah ka yi cikin al'amarin wannan mata Allah ka ba ta miji na gari wanda zai rike ta da amana ya rike ta da riko na musulunci ta yi addini su haɗu akan Allah su rabu akan Allah Allah ta'ala ka ba ta abin da nake bukata da ita da dukkan masu bukatu irin nata na'am sai takardar hajji operation da ake neman taimako na duk shekara za a ba wa shugaban kwamiti insha Allah da kuma masu neman takardar marayu wanda suke rubutu takarda ake daukar listin na ma ga wani listin mara ya tattara sai a ba su lafiya Allah shi kenan Allah ta'ala ya samu lafiya jama'a kuna ganin listin marayu da iya ƙara yawa kuma taimakon har yanzu iya jinkirin zuwa kuma abinda muka tattauna shine muna so kafin ma a ce wata ya kai sha biyar in ma da abin da ya samu na dinki ko yaji a nemo su a ba su su je su danka kayan sun da wuri amma ran sallah ka ba shi yadda zai zai lallaba ne ba zai lallaba ne inda kake so kai wa ƴaƴanka haka da sauran al'umma da suke karkashin ka da iko su ma yi Allah ne tunda mun sa su cikin tsarin da za a taimake su to a hanzarta kawo abin da Allah ya hori kafin a ce sallar ta zo lokaci ya ƙure ko dinki ba za a samu ba dama manufar a faranta musu rai kasa dauka don ba su da iyaye kuma sun zama ba a za a kula su ba so daga inda ya kana da niyya ka hazar ka kawo kwamiti ya tattara ya ga wanda suka dace ya ba su domin a faranta musu rai ya zama to an ɗauki musu wannan damuwa da za a samu a ranar sallah Allah ta ya ba mai kungiyawa Allah ya samu dace da alkhairi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام